الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata 27 ga watan zulhijja hijira tana da 1443 wanda ya dace da 26 ga watan bakwai miliyariya tana da 2022 za mu shiga darasin jikin malikiya a littafin irshad aha ya ce fasulun almunfaridu bi salatin makaɗaici ga sallah ma'ana mutumin da ya yi sallah shi kaɗai yunjabu ilal i'ada an so zuwa ga ya sake wannan sallan duk mutumin da ya sallah shi kadai ana so ya sake wannan sallan fi jama'atin a cikin wasu jama'a ka yi sallan ka kai kadai sai ka ji an tada sallah za a yi jam'i to mustahabi ne ka zo ka sake wannan sallan dan ka samu fadalan jam'i a wani kauli an ce dole sai jama'a dan ka ga mutum ɗaya zai yi sallah kai ma kai kai kadai ba za ku yi ba amma wani kaulin kuma ya nuna ya dama jama'a fi isnani ko da mutum ɗaya ka samu za ka iya sakewa ya zama muku jami'i illal magriba sai dai sallan magaruba wannan ba a sake ta saboda akwai ma'ana na wannan wuturi na raka ɗaya ɗin tunda dama kullum ana so mutum ya gama komai ya shafi da tauhidin shi magaruba raka uku da ake bayan an yi raka biyu shafa'i raka ɗaya din nan na wutiri yana nuna cewa ta jididi ne na tauhidin ka ka tabbatar da Allah ɗaya ne a ƙarshen yinin ka sannan ƙarshen dare ma ana so ka ɗaura wutiri wanda zai tabbatar da cewa kana nan akan tauhidin ka na wutiri saboda haka in an yi magaruba raka uku kai kadai sannan ka zo kaga za a yi jam'i in ka maimaita raka ukun kaga sun zama shida ina wucinin kaga babu saboda haka ita magaruba ko mutum shi kadai yayi ba zai sake ta ba wa kazan isha ubadal witri haka nan isha bayan mutum yayi witri kai isha ka yi shafa'i da witri to in kaga za a yi isha ba za ka sake ta ba tunda ita wutiri ana yin ta bayan isha ne yanzu in ka sake kaga wannan ishan da kai ina wutirin ta in an ce aka sake wutirin kaga sun zama biyu saboda haka tun farko tun da kai har kai shafai da wutiri kar ka sake ka shi ne yanzu an karanta ba wa ka zai isha ba da wutiri sai me illa al-maghriba al-maghriba yu'idu bi niyyati al-fard oh to ni anan sai da ya kawo kazal isha uba da rutin yawwa kai bai kama wannan ba ko yawwa babu ana kuma ko yawwa shine yace yu'idu bi niyyati al-fard mutum zai sake sallah ne da niyyan farilla fa ba wai zaka ci tun da nayi wancan farilla yanzu zan yi nafila a ba da niyyan nafila ba ita ma da niyyan farilla zaka yi ta sai dai kuma kai din zabi ba naka bane shi yasa aka ce zaka yi takwidi wannan din ma kayi da niyan farilla wancan ma da niyan farilla sai kai takwidi ga ubangiji wanda Allah ya so shi zai zaba wa yukrahu li ghairi ratibi an karanta ga limamin da ba ratibi ba iqamatul jama'ati yazo ya tsaye da jam'i ba da ba ratibi limami ratibi ya zo ya yi sallah tare da jama'a sai ga wasu jama'a sun zo za su yi sallah to makaruhi ne su shiga cikin masallacin su yi sallah sai dai tsaya a waje su yi labil aksi amma banda sun kuyan haka wasu jama'a sun zo suna sauri suka yi sallah a masallaci bayan sun gama sallah sai ga limami ratibi ya zo da jama'arsa ba makaruhi bane zai shiga ya sallan shi inda dama shine ratibi sai dai anan malamai suka ce sai dai idan shi limami ratibi ya yi jinkiri ne a lokacin shi har aka sa wani a maimakon shi ya yi niya ba yanzu ya zo ba shi da damar sakewa ko kuma shi ya yi izini dama ya ce daga lokaci ya yi bana nan kusa a yi bayan sun sa an ya zo to ba damar sakewa amma ba wannan ba ka yi riga malam masallaci kawai aka shiga ka yi limami ratibi ya zo yana da daman shi ma ya maimaita sallah ko ya jam'in shi tare da jama'a sannan kuma in limami ratibi shi kadai ya zo ya jira ya jira ba wanda ya zo ya sallah shi kadai wannan sallah shi kadai yana zaman jam'i wanda dukkan hukunce hukuncen jam'i ya hau wanda wani ba zai zo ya sake ba ba zai limami ratibi ya zo ya jira ba a zo ba ya shiga ya sallarsa ya zauna yana wuridi zai ka zo an yi sallah ya ce an yi sallah a yaya ya ce ba wanda ya zo ni kada ya to ba ku da damar yi a masallaci ya ku je wani waje ku kuma shi din duk hukuncin jam'i kai har hada sallah limami ratibi ne ya zo masallaci ana ruwa da magaruba ya jira ba zo ba yana da damar ya haɗa magaruba da isha kulle masallaci ya tafi abin shi kuma shi kenan ya haɗu kuma Allah zai bashi ladan jam'i man ya zo ma a ainihin sallan da yake yi din ma zai yi ainihin sallah ne a matsayin limami dan ya ce sami Allahu liman hamida ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba dan mutum shi kadai ne in ya ce sami Allah ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba shi ba zai faɗa ba kawai ya ji shi a liman kawai ya yi sallan shi a liman ya gama a liman ya fita a liman kuma shi kenan an yi jam'i ya samu ladan an yi jam'i ma kawai a masallacin aka zo an yi sallah ya ce an yi sallah ba wai na yi sallah ba an yi sallah kawai na ƙwarai kuwa wala takraruha bi masjidin la ratiba lahu amma ba a hana ko ba a karhanta maimaita jam'i a masallacin da ba shi da ratibi ba kamar masallacin tasha ko kasuwa ko irin masallacin kan hanya masu wucewa tsaya su yi sallah wannan kowa zai zai jam'i shi wa man adraka baba salati wanda ya riski sashin sallah ya zo an yi wani wasu rakoyi ya riski wasu rakoyi to in an gama lam ya kumba zai miƙe ramu abin da ya tsere mar ba illa ba da salami imami sai bayan sallaman limami sai liman ya yi sallama sannan ka miƙe fa in qama qablahu idan ya miƙe kafin liman fa to fa in ya miƙe kafin liman dama inda gangan ne kamar ai sallar ɓaci za ta yi da mantuwa ko da kuskure bai san liman ya yi bai yi sallama ba shi ya ɗauka an yi sallama ba ana irin haka ba kawai ka ji kamar asibika an yi sallama sai ka miƙe kana cikowa to yanzu in ya miƙe kafin liman sai daga baya gane ashe ba a yi sallama ba ko kan sallama ya gane ko bayan limami ya yi sallama ya gane lam ya atadda bima fa'ala ba zai kidaya abin da ya aikata ba yanzu misali kana bin jam'i ana tahiya kawai sai ka ji kamar sallama sai ka miƙe ka kama karatu za ka ramu ainihin sallanka ko ka gama fatiha ko ka yi ruku ko ka yi ko ma a wani hali kawai sai ka ji ko aka kawo ta ka ga jama'a shi ana tahiya ne ba yi sallama ba ko kuma kawai ka ji sallaman liman yanzu ne yi sallama to yanzu abin da kai din nan ba za ka lissafa da shi a cikin sallanka ba ya mutum zai wa'ada zai dawo ya zauna li ya kuma domin ya miƙe ba da bayan sallama liman ai wancan abin da kai din kuskure ne ƙari kai kawai dai tun da ainihin a cikin sallah ne liman ya ɗauke ma amma dole ka ka zauna duk da ma akwai malamai wanda suka tabbatar da in har sai bayan sallaman liman ne sannan ka gane to yanzu wannan abin da kai din ya zama ƙari sai ka yi sujada amma akwai kaulin wasu wanda suka ce ba wani sujada ko bayan sallaman liman ne liman ya dauke ma ala ayi halin dai wannan aikin da kai din kafin sallaman liman ba za ka kidaya da shi ba zai dawo ya zauna ne dan ya miƙe bayan liman ya yi sallama li ya qabiya ma fata ya rama abin da ya tsere mar ala sifati a bisa sifan yadda ya tsere mar wa tudraku salatu kaga yanzu anan in ka lura a hadisan ma da suka yi maganar ramako sun faɗi biyu wani ya ce a huma fatar kun faɗudu ko huma fatar kun fa'atin mu wani ya ce fa'atin mu wani ya ce faɗudu kaga ka ce fa'atin mu shine ainihin kai bina'i in ka ce faɗudu kai qaba'i in qaba'i ne ɗari bisa ɗari kaga idan ka zo kawai zaka ɗauko sallan ka samu raka ɗaya a sallan isha in ka bayi ne ɗari bisa ɗari kawai in ka tashi fatiha da sura an kai ruku ka ɗago kai sujada biyu zaka miƙe ne kamar rama ko abin da ya wuce ka zaka yi idan kuma ainihin bina'i ne in ka tashi kai fatiha da sura kaga kaman raka'an ka na ƙarshen nan shine raka'an ka na farko kaga fatiha da sura ɗaya ne saurama in kai fatiha da sura kai ruku ka ɗago kai sujada biyu ka zauna kai tayya an ka tashi kawai fatiha za ka yi a ɓoye ka sake fatiha a ɓoye wannan bina'i kenan to amma malikiya sai suka yi jam'in hadisin dama ya kuwa usul ya ce idan hadisai suka yi mu'arada an zai yi a jam'i to dole a yi jam'i to shine a malikiya suka ɗauki ɓangaren ƙaba'i ɓangaren karatu ɓangaren ainihin itimami ɓangaren ainihin aikin jiki in ka miƙe wajen karatu kaman kana ramawa ne za ka yi fatiha da sura kai ruku ka ɗago kai sujada biyu wajen ainihin aikin jiki kana bina'i ne sai ka zauna kai tahiya in ka miƙe wajen ainihin karatu ƙaza'i ne za ka yi fatiha da sura kai ruku'u ka ɗago kai sujada biyu wajen ainihin aikin jiki kana ainihin bina'i ne sai ka miƙe raka'an ka ta uku ne sai ka ka ta hudu kai tahiya kai sallama kaga kowanne ka aikata shi ka yi bina'in da ƙaza'in gaba ɗaya shine yace aha Watu duraku salatu ana riskan sallah bi raka'atin da raka'a daya. In dai ka samu raka'a daya cikakkiya a sallah ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe in dai ka samu raka'a daya to ka samu sallah. Ko da wani matsala ya same ka ko haɓo ko wani abu ka je garin wankewa an gama in dai ka samu raka'a daya a sallah ka samu sallah. Amma labi duniya ba a riskan sallah da ƙasa da raka'a daya an ɗago a rukun ƙarshe ka zo to baka riski wannan jam'in ba. ko kuma ka zo an fara da kai kafin a yi cikakkiyar raka haɓo ya zo ma kanka wanko an gama sallah duk gefe ka riski wannan jam'in ba lakin na sai dai cewa shi alkurmar da zamar yabni ala ihrami zai gini bisa haraman shi yanzu haraman da ka zo kai liman na ta yan ƙarshe ka zo kai harama ka bi shi to yanzu yayi sallama an yadda ka daura kawai ba wai za ka yi sallama ka sake sabuwar sallar ka bane fa in adraka huraki'an idan mutum ya riski liman yana cikin ruku'u aw sajidan ko yana sujada to yanzu tsarin yadda zai kabbara zai kabbara lil irami ga harama summa lil hawi sannan ga sunkuyawa yanzu misali ka zo ka samu liman yana ruku'u ko yana sujada in ka zo ayin ka lura a sallah akwai kabbaran harama akwai kabbara na haraka din kowane haraka in za ka haraka sai ka yi kabbara ba to yanzu yana ruku ka zo to ka yi kabbaran harama a tsaye da niyan kabbaran harama sannan kuma sai ka yi kabbara na wannan ruku duk da dai in ka yi kabbaran haraman ko ba ka yi na ruku'un ba in dai kabbaran da kai da niyan kabbaran harama ne za mu ce sallar ka tayi ka bar kabbaran ruku'u ne shi ko kowane kabbara a sallah sunna ne kabbaran harama shine farilla in dai ka yi shi da niyan kabbaran harama ko ba ka yi na ruku'un ba sallar ka tayi amma tsarin shine ka yi kabbaran harama a tsaye sun malil hawi sannan kai kabbara don sunkuyawa wa qa'iman saura ka dai ko wa qa'iman ko babu haka na ko wa qa'iman in ko ka zo ka samu liman yana tsaye ka zo ka samu liman yana tsaye ko a wace raka'a ce kaga ai wannan tsayuwar ita ma tana da kabbara sannan akwai kabbaran harama ko to in ka zo lil ihrami fa za ka yi kabbara harama ne kadai ba za ka ce Allahu akbar kabbara harama sannan Allahu akbar kabbaran wannan tsayuwar a'a kawai tun da a tsaye ake kai kabbaran harama shi kenan ba za ka yi kabbaran wannan tsayuwan ba shi ne bambanci wasu da na kan kala da ke sale kama shi ne mai mai yawon da nan zai kabar Allahu akbar
eh wai wancan ne jiyar da ku ne